دنيا كرمته فيها سر أثابت حرب لون وله أنفسهم فأهلكته وراودهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت أرض قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ذرنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تعدي لنا بالظفر أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء bayan nan ina yi mana barka da azumin yau biyar ga watan ramadan hijira dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar wanda insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsirin Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul Ali Imran ubangiji ya ce masa kuma yin riko da bi hadhihi hayatin dunya zalika wanda suke ciyarwa su waɗannan yahudawa da nasara abinda suke ciyarwa a cikin wannan rayuwa ta duniya kamar yadda muka sani za ka ji suna taimako iri-iri kasashen waɗannan yahudawa da nasara a'a taimakon abin da ya shafi shan inna a'a a yi ta hidima wurin ba gidan sauro duk su ne a'a ba da gudunmowa a kan menene a kan menene za ka ji iri-iri a kan abin da ya shafi gudunmowa ko kuma ciyarwa da suke yi a kan adawa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suna kashe dukiya domin tsare mutane gabarin bin hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk dai malamai tafsiri sun yi bayani yana shiga misalin wannan irin abin da suke yi na ciyarwa da bayan ko da yaji a duniya kamar da gari in fi hafin ruwan misalin da kaman iska ce wanda take dauke da wani irin tsananin zafi ko tsananin sanyi tattare da ita ta zo a zabar har sa wannan iska ta zo ta samu shuka na gonar wasu mutane ta zo ta same su mutanen da zalamu an fusaho wadda suka cuci kalkansu ba a halakar su ta zo ta ɓata wannan gonar ta lalata shi gaba ɗaya to misalin ciyarwar su bai wuce irin wannan ba Allah ce wa ba da mahimmanwa Allah ba bai zalunce su bai cuce su ba walakin nan ku zahun yasu ribon sai dai su kayukansu suka cuci kansu da kansu ba Allah ya cuce su ba wannan misali nake yi na kafurai idan sun ciyar kamar yadda musulmi an sani kaunar wahidan idan ya ciyar ai mun karanta a baya abinda kuka ciyar ba za a hana kulalar sa ba baya kaɗan mun karanta wannan to tun da haka ne kamar yadda Allah ya faɗa akan abin da ya shafi musulmai cewa wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru ko ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha alim da sauran wurare to su kafirai su ma suna ciyarwa suna yin taimakon sosai akwai wani bank za ka ana tura abubuwa na assistant wa kasashe ana rarraba kowa ya san ana yi to wai kana ganin za su samu lada to shi ne Allah ya ba mu labari yadda ciyarwar nasu zai kasance misalin sa kenan aka buga mana nan Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wa radiyallahu a wannan tafsiri nasa yace masalu masalu ma yunfiquna misalin abin da suke ciyarwa al-kufar ai su kafirai kenan fi hadhihi al-ayat dunya a wannan rayuwa na duniya fi adawatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ciyarwa da suke cikin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciyarwa da ake kenan domin tsare mutane ga barin duk hanyar Allah. Awon sadaka ne ko kuma dai su ce sun ciyar kamar yadda musulmi suke yin sadaka su ma suke za su yi kamar yadda a walidu rira yake cewa tunda Muhammadu ya ce duk wanda ya ciyar da alhazai za a ba shi aljanna ya ce to daga yau kar in sake ganin hayaki a gidan kowa na dau nauyi zan ciyar da dukkan alhazan da za su zo aikin hajji kuma hakan ya yi ta yi ya yi ta ciyarwa ya ce don haka inda wannan ne zai sa a shiga aljanna to sai na yi gan ku mafiya muhammadu to kana bi zai shiga ha ba mu sharadi za mu shiga gaba ba sharadi ba za a shiga bai wa ma yau ni an huwa da kuma za ta rantse ba abin da za ka ambara na masa dukiyar ta a shirya da misalin su dukiyar da suke siyarwa a wani sadakatin ko a bayan sadaka wani hariha da makamancin sadaka kamar da dare ne fi hafin ruwan misalin da kamar iska ce wacce take a cikinta tana ɗauke da tsananin zafi irin iskar nan da cikin tsaro ta bi gonaki ta ke ƙona kurmusin nan ta ƙona amfani gona ko kuma sirru yana ɗaukar iska wacce take ɗauke da tsananin sanyi ita ma tana haraka amfani gona to kuma wanne ne ne sirru da fadi da ra yana ɗaukar wannan ma'anoni guda biyu a harshen larabci in ka ce sirru yana ɗaukar iska mai dauke da wanda take da tsananin zafi yana daukar iska wanda take da tsananin sanyi don haka waccan ayar suratul haqqat ma take rihi fiha tarsar tarsar shi ma iska ne ana iya fassara da iska mai tsananin sanyi ko iska mai tsananin zafi a larabci فيها سر أي أمر استمرت الرجل فلن ذلك أو برد أو أو برد شديد أمر أو برد شديد شوية الذي قرآن بني غابت حرب قوم wannan iska sai ta zo ta samu shuka na gonan wasu mutane za a aure ma'ana shukan mutane iskar ta biyo ta kai tsananin zafin da kokarin sanyi ka san kowa ya san zafi kamar yana kashe amfani gona to sanyi ba haka sau nawa kana ji sanyi ya yi yawa ya kashe ya lalata amfani gona ai yana samun mu mu mutane ka ji wai sanyi ya yi wa gona yawa ya kashe ta yana faruwa saboda tsabar sanyi daga gona ta yi jazur har amfani ya lalace sanyin da ake yi malam wata iska wanda take tafiya har da kankara dusan kankara ne nan mummunar iska tana halaka amfani sosai misali kamar da suke ciyarwa kenan kamar irin wannan iskar da ta zo ta samu gona na mutane da suka yi shuka ta yabanya ya zo ya lalata to misali su kenan wato ga shi dai an yi shuka kowa ya kallo shi ne kyautan ko sadakar da suka yi amma sai iska ta zo ta lalata misali mutane kenan wato ga dai sadaka amma babu imani sai ake yi ne ubangiji yana cewa amilatun nasibatun tafla naran hamiyatan an yi aiki an wahala irin na muminai amma manufan a jira yana huta sai a je a shiga jihar nama kuma to shi ne misalin ciyarwar waɗannan kafurai in babu imani duk abin da kai na alheri haka zai lalace kamar yadda iskar nan za ta zo ta lalata amfanin gonar mutanen da zalamu suka tuci kansu duk wanda ya tsaya yana yin ayyukan alkhairi amma bai karɓi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ya cuci kansa ya cuci kansa domin aikin da yake yin nan da da kalmar nan da aka faɗa da aiki ne wanda zai kashi har tsakiyar aljanna amma sai cutar da kansa yana ta wahala amma babu la ilaha illallah ba shi ba shi shi ne zarafi an fita wajen nan wanda suka zalunci kansu suka cuci kansu ta hanyar kafin cewa Allah da kafin cewa musamman wannan iska ba halakar su sai ta zuwa kona wannan gona ta halakar da shi falan yantabi urbihi ba su amfana da wannan shuka na ba to fa kadalika da fasatuhum Maulana Muhammad Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yace haka nan kuma ciyar wanda suke yi zahibatun za ta tafi a banza da wofi la yantabi'una biha ba za su amfana da ita ba lahira in suka ciyar wataƙila a duniya su samu girma ana ganin su kawai wurin nan a kaibon iya a duniya amma ban da ana jira wa ma malamahum Allah Allah fa bai zalunce su ba dama mun karanta a baya wa wallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya bukatar zalunta halitta baya nufi ma balle ya zalunci daga kaga wannan kuma ya zama kana kenan ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba bai cuce su ba su suka cuci kansu da kin karɓar musulunci walakin nan ku da hujjan ne bon sai dai su suka cuci kansu da kansu aha bai kufri da wannan kafanci ne aha walakin afwan da ku gama shaka da bakwai shari walakin nan ku da hujjan ne bon sai dai su suka cuci kayukansu shi Ibrahim ya ce sharqul amali maqbuli sharadin aiki wanda Allah zai karba wanda zai zama abin karba a fadar Allah an ya kuna la'amilu mu'minan billahi mai wannan aikin ya zama ya yi imani da Allah kafidan wani Allah ya tabaraka wa ta'ala ya zama yana mai rufatan zakin Allah tabaraka wa ta'ala da yin wannan aikin bayan ya yi shi yana da imani sannan kuma ya rufi Allah da yin aikin shine sharadin karban aiki su kuma kaga sun yi ta aiki amma ba su imanin bellantana ba ta zaɓi Allah. Amma ku faru, wadda mu shafira da jama'a sun kafirai, idan a da yi shai'an, idan suka aikata wani aiki, minar kurbati na daga ayyuka na bin Allah na ɗa'a, karfa da ƙari, kamar sadakoki irin yadda suke rarraba a magunguna a duniya da ana tarba maganin kyauta irin maganin HIV rigunan sauro kaddi ana ta raba su kuma kafirai ne masu rabarwa ba da yan kasar musulmai ba abubuwa da iri-iri suna rabarwa kamar yadda kuka sani idan haka ta faru wasilatun rahim ko kuma suka yi tsarin rubuta misali ha misali irin wannan ciyarwar nasu kamar kada fil ayat kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ne kamar da re'in fakat kamar da iskan nan ne kadai ba wani abu da za su samu yana shar'a mafudun domin sharɗin samun lalan an rasa shi shi ne imani la ya ci bil mashruti da wa faqin sharɗi la ya ci bil mashruti duk wanda ya rasa sharadi to bari ya samu abin da ake badawa in an yi wato ba da sharadin ba abin da aka sharɗan da in an sauke sharadi za a same shi shine lada kenan to bari ya samu ba abin da aka sharɗan da cewa za a bada bayan an cika sharadi shine mushtarak lada kenan in ka rasa sharadi ba za ka same shi ba sharadin shine imani da yi da wannan la ya qabalu Allah bare ka cikin wannan aiki ba to kuna clear okay wa shirku shirkani shirku shirku Ibrahim da lawan ne ita shirka shirka irin zuce a shirkul jaliyu akwai shirka na fili wadda masu yin bautan dodo kenan su saka wani dan gunki ko su samu wani ɗan shanu suna bauta masa wani suke roƙo ya arzuta su ko ya musu duk abin da suke nema wannan shi ne shirkun jami'un mai yin da kafuri ne baya cikin musulunci Allah ya kore shi da walatar da arumi Allah ya an dadar wani mutane wal kasir akwai shirku koyayye wanda shi kuma mai yin da ba kafuri ba ne ba shi da imani ne wal qala la ya tawakkalu in kuntum mu'minin kamar yadda Allah ya tabbata Qur'ani yana rubutun da imani ne wannan kuma yana rubutun da musulunci gaba daya kamar annal kufara kamar yadda kafirai la tuqbalu a'maluhum ba a karban ayyukan su kwata kwata duk yadda ka yi aiki mai kyau to ba a karban aikin ka almuraquna aidan masu riya kai aikin alheri amma sai ka ja hankulan mutane wajen su kalli kayi to kai ma jahada kana daidai da wancan da muka fara da farko wato su kafirai kenan aikin su Allah bai kafa haka kuma masu riya la yuqbilu Allah ala qulubihim irin masu wayannan ayyuka na riya Allah baya fuskanto zukatan su inna Allah ganiyun 'anil mushtarik Allah ya 'anil mushtarak Allah mawadaci ne ga barin wanda aka haɗa shi da shi. Allah ya wadata ga barin wanda aka haɗa shi da shi, ake tsaki tare da shi, abauta masa tare da shi. Al'amarin mushtara la ya kabaru aiki da aka tara Allah da wani wurin yinsa, to Allah baya karɓarsa. Wal kalbul mushtara zuciya wadda mai ita yake haɗa fiskantar da ita da Allah da wani layar kudu Allah ba ya shiga wannan zuciyar kasar sama in ji Allah sama ba ta ɗaukar Allah kasa ba ta ɗaukar Allah amma zuciyar mumini na ɗaukar Allah in ji Allah a hadisin kursi ko yace sama ta ba ta iya ɗaukar kasa ta ma ba ta iya ɗaukar amma zuciyar bawa na mumini yana ɗauka. Inna Allah gani yin alil mushtarak. Allah ya wadata ga barin ha abu da kalmar mushtarak la ya zubu shi mun gaba shi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u ilaha min dunikum la ya'lunukum kabalan waddu ma'anikum فضلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر بل بينا لكم الآيات كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا وادكم عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ubangiji ya tsaya da dinamu ya ku waɗanda suka ba da imani kuka ba da gaskiya da abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu bi sanatan min dunikum kar ku yadda ku riki abokanan hulɗa na kudda kud amma daga kafurai Allah ya haramta la tattakhidhu bi sanatan min dunikum kar ku yadda ku riki abokanin hulɗatayya na hulɗakun a rayuwarku su zama kafirai malam ana samun irin wayannan da yawa shi yasa kaga Allah yake kwaba kaga mutum bai da wanda ya yarda da shi a burki na kunda kun kamar kamar wani kafiri misali shine babban abokin sa to Allah ya hana Allah ya ajir da wannan la ta kafi su bi tsanatan kar ku yarda ku riki bi tsanatan ma'ana asiya tsarkakakkun abokanai wa'inda ba ka koya wa komi na ka ba ya koya ma komi na ka ya zama shi ne abokinka hum asdiqaqukum su zama su ne abokananku alladina tutliquna hum ala asrarikum wa'inda suke in kayar da su bisa asiran duk wani asirinka wai in ana neman wanda ya san shi sai wane abokinka wane kuma ka sani a can Allah ya hana. Min dunikum, ku riƙe aboki na ku da ku ya zama ko ba bayan wanda yake addinin ku, kafin kenan. Min gairikum wani ku, min yahudi daga yahudawa, wannan tsara da nasara wani munafiqina da munafukai in ka san mutum munafiki ne kanka kanka zai zama abokin ka. Munafiki shine mai fiska biyu, ramon guda, rabi baki rabi baki. Yana iya zuwa daga yana yana yi wa wannan dariya, yaje yana yi wa wannan dariya, amma kuma ba sa gaba ciki ko shi yana shiri da kowa to mai fiska ne to shi ne munafiki in ya zo wurin musulmai kalu amanna in ya je wurin kafirai inna ma aku inna ma na hannu mustahatu wani to shi ne munafiki da maulana shi ya ce rabo kuda rabi fari rabi baki in an shiga cikin farare a lullube bakin da farin kyalle ya shiga cikin baƙaƙe a lullube farin da baƙin yalle sai a sake kar ku zama haka in ji Allah la tusadiqul yahuda kar ku yarda ku zama abokanan yahudawa ku aboci yahudawa walan nasara haka kuma kar ku yarda ku aboci nasara walan munafiqina kar ku yarda ku zama abokanan munafukai wala tuliquhum ala asrarikum kar ku rika tsinkayar musu sun kayar da su bisa asaran asirin ka wanda kila daga kai sai matar da ya gabata a zai amma wani abokin ka samu ne wai shi kadai ya sani har matar ka ko ɗan uwan ka ba wanda ya sani sai shi kar ku yadda mu zama haka idan Allah fa inna hum a'da'un lakum domin su makiya ne gare ku la ya nuna kun khabala wallahi wannan kafirai Allah ya la ya nuna kun khabala ba sa takaita muku duk wani abin da zai sabauta halakanku zai sabauta ɓata sha'aninku to ba sa takaita kowa in sun ganshi za su iya daga kafa ko kuma su kauda kai ya sale ku lamarin ku ya tsada ce ba wani ba sa fokus ba sa mana irin in sun ga abin da zai ɓata lamarin ku su ce za su yi yadda za su yi su raba ku da sha'a ba sa takaitawa ƙara rura wutar abin za su yi ba shi ne malin laya nuna ku kamala la yi kusi nuna na kun fil fasadi ba sa takaitawa cikin duk abu na barna da zai shafi lamarin ku wa duma alikum suna buri ai kamar nau ma alikum kullum burin su abin da zai wahal da ku ku shiga wahala ku rasa yadda za ku ku gagara katakus a rayuwarku to shi ne babban burin shi ne wa duma alikum duk inda kafin yake haka yake kada ka ga wai ana gawo rigar sauro ana taro ba ne ne anya akwai himin abu mu ne ba mu gane ba ka muri yanzu ya kama taimako haka kawai a a a dai bincika ne kai ne ba za ka gane mene ne aka sama amma akwai dole la yuhib la yuhibbuna illa illa ana takum ba ta son komai sai wahal sai wahal babban abin da suke so dangane da ku shine wahala mashaqqatan ku shine wahalar ku kenan da'iman har abada wa shiddar wa shiddar darar da kananin cutuwa shi suke shine kawai burin ku cutu irin cutuwa ma da matsalanciya wa shiddar darar fiku da wato da tsananin cutuwa a cikin lamuran shine babban abin da suke burin kalin ba datin babbaru ai zaha ma'ana gabar su ai ta fito fili ta bayyana al'adawar lakum fada da gaba da suke gare ku ai ta fito fili in dai kana da hankali kai musulmi mina kuwahihim daga bakunan su abin da suke faɗi kawai ya isa ku gane kwanakin baya kan akwai wani kafin ya ana jira da shi ana ce masa Beckham wani babban ɗan wasa ne na duniya aka tambaye shi a duniya waye ne ka fi so ya ce matarsa da yayansa aka ce to waye ka fi kuma a duk duniya ya ce Muhammadu da musulmi amma yana ɗan musulmi ya sa ya rigansa ko shi ne masoyin sa shi kuma wallahi sosai ma da aka dan mutum ya sa rigar sa shi kuma masoyin sa kenan tare da nassin qur'ani ya da bina wala tattaki ku aduwi wa aduwu awliya ya ku ne da bai ta burki maki na maki ku ya zama shi ne abun son wanda za ku cibinta ya zama shi ne za a yi fada da kai akan da wani masoyin ka ne wallahi halaka ne kar ku ya kuskura wanda ka ji ya faɗi wannan shi ce bayi da baki a duniya sai masoyin ka annabi Muhammad ko bai hada da kai musulmi ba ai kai da shi kan faru amma ina ido ya rufe dan musulmi za ka shi da wannan rigar rigarsa a yin duk duniya za ka sa rigar wani ma banda wannan kan bai kam ka kai da shi kan ko a kiyama ko ka yayi gabar kawai kai yamma tunda ba ta abin da ya kai manzon Allah ya ce shi ko ba wanda yake a duniya daga kai sai an sanin ka to haka suke a ubangiji ya ce sun bayyana hakika gabar su ta bayyana daga bakunan su kullama ta kallon mu duk sanda suka yi magana ta famuna za mu fahimta min kalamihim daga zancensu alawatahu lahu za ku fahimci gabar su gare ku inda kun buɗe baki sun yi magana to za ku gane gabar su gare ku in ba gaba da ƙiyayya da musulunci ba ka taɓa tun da kake ka taɓa ganin irin yadda al'ummar musulmi suka dawo a ƙasƙanci a duniya kamar da kuma kwana ba babu ƙasar musulmi ƙwaya ɗaya wanda take da international local currency babu ba ko ƙasa ɗaya international local currency babu duk duniya duk kasar musulmi kudin su ya kasar su kawai ake tashiwa kana fita daga kasar in ka miƙa kudin a wani wuri billahi da nisha alaji amma da ko dolar america a nan najeriya ai mafi yawa ma ciniki da dolar ake haka pound sterling haka na na na na england kenan ko na na england haka kuma sefa na faransa kudadensu duk duniya ana kashewa ko ina za ka ba da su a baka kaya ko ka canja ma komi a wanda kudin musulmi shi ne abin kankanta wato fi sudurohun akbar ai abinda suka koyi a zukatansu min al'adawa na gaba a zubaru ya fi girma a kan abin da suke furtawa ba abin da za ka ji kaji yana da wannan musulmi ran da Allah ya ba mu dama wannan da za ka ba to abin da yake injin da ya ji muni akan abin da yake faɗi in ji Allah wa ma ta fi su ruhu akbar abin da suka dan suka boye na gaba da ku musulmi ya fi girma kad bayyana lahu layati hakika mun bayyana muku ayoyin mu ala adawatihim akan tsananin gaban su gare wurin kuntum ta kiruna in har kuna da hankali ko musulmi in kuna da hankali ta kiruna zalika in za ku hankalta da wannan abin da kuka faffada a ayoyi da kuka bayyana muku din wala tuwaruhum kar ku yadda ku ce za ku ci bincin su zama su ne abin cikin da ku kar ku yadda da wannan aha hannu
أنتم هؤلاء يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نفوكم قالوا آمنا وإذا غلوا أبدوا عليكم الأنامل من الغيب قل قولوا لغيركم إن الله عليم بذات الصدور أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أفوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور التي ها أنتم كل من دي أرنا وكفرين أولئك كل من كودي shine ha antum ulai ku dai ku din nan tuhibuna ku wala yuhibuna ku ku musulmi kuna son su amma su ba sa son ku ka kuna ta faduwa kuna tashi a kansu amma su sun tsane ku gaba muguwa suke yi gare ku abuwan ha antum ha ulai din da musulmi Allah ya ce ku din nan ya ku musulmi tuhibbunahum kuna son su wayannan kafirai wala yuhibbunahum su ko ba sa son Allah ne yana gaya mana in mun tausaya kanmu mu dauki abin da Qur'ani yake bani mu sallama mu daina abota na kun da kun da wayanda ke kafirai yuhibbunahum antum ko kuna son su an tuhibbuna hum ku kuna son su ai almunafiqina wa almunafiqai wal yahud da yahudawa li qarabatihim minkum saboda wai su dangin ku ne wanda ana magana da wanda yake da dangi cikin kafirai wanda kira shi dangin kafirin mu da zai akwai kafirai sai yazo yana fifita son wayannan kafiran saboda wai su ba a su ba dangi ba wai babu inda wannan abu yake da matsala kamar a kabilu kamar a yarbawa zuri sosai a bayar da shi in dai kai dangin sa ne to ba a ruwan sa in kai musulmi ne in ba musulmi ba duk da ba irin asirin sa da bare kawo ba irin ku da ku da duk yadda Allah ya ce wal kul ma an tudin nan la yuna kun kamalan duka ba ruwan sa yawancin su ba duka su ba in dan uwan su ne ko kafiri ne ka bi su hankali sai ya zabe shi wallahi kan dangane da rabe ubangiji ya ce wala yuhibuna ku amma su ba ta son ha al yahudu li qarabati minhum li qarabati minhum saboda wasu dangin ku ne kusancin su da ku wa sadaqati da sadaqati yin da kuma abotan ku da su wani in wai wani abokin sa ne za ka ga yana son sa yana baya ko ma ya rabu da shi in ya dan kauce ka dan bai gashi ba ka ce wani musulmi amma kuma ya abokin sa ne kawai shi kenan kuma baya ba mutum ba kamun ne amma yana wani tsananin soyayya baya so su rabuwa wale wuri da karamar cikin membon wa sadaka cikin da abokan alladhi yasiruna kalimar wanda suke tayar da ita na ƙarya in sun gan ku suna muku soyayya kamar da gaskiya ba ta daure in iya wani ruwa wala yuhibbunakum Allah ya ba sa son ku su kuma ko kadan wa hum la yuhibbunakum li mukhalafatihim lakum fi din saboda sabanin su da ku a addini ce sa ba sa son Allah ya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaqamu Allah ya ba su kushe ba suna yaƙan ku su arna hatta ya rutu addininku har da su mai shi ku sun juya ku sun kinta ku addininku daga addininku din ta dawo da dai ramuya har kullum in dai za su samu to su kinta kai da musulunci shi ne babban burin su Allah ya walanta ba an ga yahud walanta fara a ta ta ta da har abada in ji Allah ba zai ba yahude da ba ta fara ba ta ba yadda da kai ba sai in ka bi addinin su har abada a ta ta tafiya bisa da هذه العداوة مولانا الشيخ رامي يقول لك الغابة تسكي لا دواء لها أبدا بعد دواء لها أبدا domin gaba ce ta hasara gaba ta kiyayya haka malam tana da ɗan sauki wata rana in aka samu yawan kyautatawa tana zama tarihi in gaba ta kiyayya ce kawai amma in ta haɗu da hasada a uzu billahi ba ta warkewa duk duk wanda yake kin ka saboda wai wani ni'ima da Allah ya maka kiyayya na hasada saboda Allah ya baka wani abu yake jin haushi da zafi a ransa to wannan ciwon baya warkewa ciwon hasada wallahi kowa ya roki Allah kare ta da shi da wannan don har abada kana cikin damuwa da wani ya samu karuwa shi ke da kai kuma ka shiga uku za ka kwana fama a kan gadonka a gagar bacci kai ta juye juye saboda mai wai wani ya sai mota saboda mai wai wani ya kammala gidan da ya shiga saboda mai saboda an ɗauki wani aiki a kadarar kammal ya zama wani abu saboda mai wani ya samu mata ta gani ta fara saboda mai saboda wani ya samu jari wani ya kira ya ba shi miliyon kaza na jari kai kuma ne kai ka nemi inda za ka shiga rufa kawai saboda tsabar bakin ciki to bakin ciki da hasara baya warkewa da da karfa mutum ya fara ya fitar da kansa don ya saisaita wa kansa in Allah ya jarrabe ka da wannan to ka halaka Allah ya kiyashe mu لكن ذاك اليهود ولك سارة عشان الذي كتب يملته هذه العداوة لا دواء لها أبدا ولا ويؤمنون بالكتاب كله ويؤمنون بالكتاب كله ku musulmi kuna imani da duk wani littafi gaba daya duk littafi sauƙaƙe daga Allah kuna imani da shi bil kitabi alam ay alif da lam din al istiqraqiyya ne ta shigar da duk wani littafi sauƙaƙe daga sama ba littafi wa haƙe kare ba rubutu bil kitabi kullu bil kitabi bil kutubi kulliha shikenan ba shawai ta bil kutubi kun yi imani da dukkan littattafai kulliha gaba ɗayan ta wala wa hum la yu'minuna bi kitabikum amma su ba su imani da littafin alqur'ani ba wa idza laqukum idan suka gamu da hutu waɗannan kafirai kalu amanna za su yi muku daɗin baki su ce ai kuma mun yi imani annabi kuma ai gaskiya ne ai akwai bayanin sa da ta zama mu ma wa za khalau idan suka kebe daga su sai su abdu alaikum lanamila abdu alaikum lanamila sai su rika tiza yaka akan su rika tiza yaka a ƙwarafan asali kenan gefen yatsa suna cizawa haka haka suna cizawa suna haka yanzu muhammadu ne dawo haka ya dawo ta lamarin sai dawo haka wai wai mu'e kaskanta sun mu'e wai sai abun da ya faɗa za a yi su duka ciza yatsa yau yau shi muka lalace haka haka suke yi a zamanin da yau yau salama yanzu sun kefe da suna min algayi saboda tsawar fushi da suke yi da kawun kan lamarin mazawa min shiddar su gama saboda tsananin fushin lima ya rauna mene ikilafikun saboda abin da suke kallo na haɗin kan kuku al'ummar musulmi kaga wannan ya ishe ka musulmai su zubar da makamai ta tsakanin su wallahi su haɗa kayan nan yana fusata arna duk sanda suka ga musulmi kansu a haɗe yake to shi son ya a suke suna jin haushi to mu kuma yanzu mu dai abin da suke so kenan mu ta a tafarro da Allah ya tsare mu da yin sa gashi nan shi yaushe suna jin haushi ko yaushe lima ya rauna min ijlafikum saboda abin da suke gani na haɗin kanku hada gayatun fil jawfi shi wannan shine makura a fushi a ce mutum yana tisa yasa to ya kai bakura wurin ji zafi a ransa na abin da ka samu ko baƙin cikin da yake maka Allah ya kuri mutu da kai gaya mutu ya rasu lallai ɗayan kun ga dama ku mutu don baƙin cikin naku Allah ne ba zai fata ba ha to kai mai yin hasada wa wani yanzu don Allah ya bashi aiki a federal government misali ko wani abu na karuwa ko ya samu na kasuwar kujera don kayi ta kwana ba ka bacci sai a kwace kujera kullum sai da ya ƙara samun ran ka fara sake jin an fane ka kai ka fama haka Allah ya kace musu su mutu don haushi kun mutu da gani ko ibqau alaihi ila al-maut ku wanzu bisa wannan irin zafi na fushin ku har zuwa mutuwa ku kun ga dama falan tarau ma yasurrukum abadan fi alihi imani ba za ku taba ganin abin da zai faranta muku rai ba har abada a cikin ma'abuta imani har abada Allah ya gaya wa abada inna Allah lalle shi Allah inji alimun matani ne da zaki suduri da abin da kiraza suke kunshe da shi da mafin kulobi da abin da yake cikin kiraza wa min ma yubdu min haulai yana daga abin da Allah ya sani na abin da ke cikin kiraza shine abin da wa'annan kafirai suke kunsawa a cikin zukatansu na gaba matsalanciya ga musulmai
إن تمسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن لم تكن حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وبنجي يجي إن تس- إن لم تكن حسنة تسرهم duk sanda wani kyakkyawan abu na alheri ya sa jin ku musulmi sai ya bakanta musu rai ransu ya ɓaci su kamurai ba sa so su ji kun samu wani abu alheri in tamtaskum hasanatun duk sanda wani abu da ya same ku ne matun kenan ka nasirin kamar kuka yi nasara a cikin rayuwa ko wurin yaƙi ko da wa ganimatin ko kuka samu wata ganima to da zuru wannan abu yana bakanta musu yuhdiruhum zalika hakan yana mugun bata musu rai la yuhibbuna lakum al-khayra abadan ba ta so muku alkhairi har abada suka kawai wa yadda zai kun da ya idan kuma wani mugun abu ya same ku ka azimatin kamar karyewan yaki wa tadabin ko kuma a ce wata wata fari wani mummunan fari ya samu al'ummar musulmi to ya fara kuma ya sai kaga suna tattamawa suna dariya suna ta murna masha Allah ai daidai kenan daidai kenan Allah ƙara su ta murna suna kafawa salatu wa ruhu da ka karku yadda ku bitince su hada kaga wannan shi yake adallu dalilin ala mu'ada mu'adati lakum shi yake shiryarwa ce bisa kowane dalili da za a kawo kan gaban su gare su cewa in abun alheri ya same ku ransu ya ɓaci in kuma abun baƙin ciki mummuna ya same ku su yi ta murna suna kafawa wani babban shaida kenan suna gaba da ku shi ne ainihin gaba da kaji mutum ya samu alheri ka jiran gaba ki zuciya ka sai ta fama da wule wule in ya samu eh, in ya in aka munana masa kuma a rayuwa kai ta murna nan kuma kai na zuba ƙasa kana sha shi na yin gaban kenan eh shi da ainihin gaba ma da lafiya shi mu da gaba da musulmi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farahu ya wala tuwaluhum kar ku ja ku ji binshin su hada adallu dalilin ala mu'adatihim lahum wa in tasbiru ya ku musulmi idan dai kuka yi hakuri ma'ana walakin in sabartu sai dai idan kuka yi hakuri to tattaku kuka ji tsoron Allah tattakullah ma nan kuka ji tsoron Allah la yadirkum kaiduhum shay'an babu wato makircin su mugun tanadin su bare cutar da ku da komai ba la yadirkum ma da bare cuce ku da komai ba bi takwallahi wa sabri da tsoron Allah da tsayawa da juriya la ya- la yadirkum adawatuhum abadan gabar su ba za ta taɓa cutar da ku har abada inna Allah lalle shi Allah bima ya muhibun ya kewaye bima ta amurka da duk abin da kuke ai- aikatawa ma'ana ya kewaye da sani ga duk abin da kuke aikatawa inna Allah shi Allah muhibun ya kewaye ai alimun masani ne bima ya amaluna da abin da duk wayannan kafirai suke aikatawa bi jami'i amalihim da dukkanin ayyukansu to insha Allah za mu kwana a nan saboda gaba ne wanda ba za ta shigo ba eh, dan lokacin da ya rage za mu amfani da shi wurin an da tambayoyi Eh, gobe za mu shiga yakin eh, abin nan uhudu insha Allah ka duka mana kawai za mu shiga yaƙin uhudu gobe insha Allah kisan yaƙin uhudu shi za mu tashi akai gobe da izinin Allah kaga kaga ba zai mu shiga yanzu ba mai wani mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa ga tambaya ko tambayoyi na kamar haka na daya malam ne ina noma to sai na kashewa gona da taki da iri har zuwa dawo da amfani gida naira dubu ɗari biyar to sai na samu amfani iya kuɗin da na kashe ba riba ko kaɗan to ya zakka ya hau ni ko kuma babu zakka wassalam babu zakka duk yawan amfani ko ya kai buhu da ne in dai iya abun da ka kashe ne kadai ya fito to babu maganin zakka a gaskiyar magana ko ya kai buhu da ne kai ko buhu nawa ne in dai iya abin da ka kashe ne ya fito babu riban ko fiti to ba daga tambayar sa na biyu ne mutum zai iya sallah da jannabiya babu wando wai ko kuma mace tana iya sallah da zallan hijabi ko sallah dole ne an samu ta kawai dai kam to ai so ala ayi halin ita sallah abin da ya wajaba namiji ya rufe abin da ya wajaba ya rufe a yayin sallah shine daga gwiwa zuwa cibiya a ka'idar shari'a abin da ya wajaba ya rufe kenan inda ya rufu to in yayi sallah a babin yiwuwan ta saduwar ta kamtasa ba fa na ce ya kamata ya yi hakan ba ne ba na ce ya rufe iya tv kawai zuwa gwiwa ya yi sallah a'a in zartuwa ne ya zartu amma ai mun sani wajen tudun kan ai nan tudun ne karam tudun ai ko da fulani ko yaya abu abin da shaida ta bada dama amma in kana da hankali an ya kamata kai kuma ka ga abin da ya dace kai so in dai a shari'a ne shari'a ake tambaya sai mutum ya samu wata jallabiyar da mai duhu wanda ba ta nuna komai ba duhu to sai ta rufe har ƙasa ya yi sallah ya gama sallan nan in yi rukuku in yi sujada in Allah ya tsaba hango wani abu ta baya ta baya misali eh kaza zai yi wuyu aiki misali mutum ya yi rukuku wani yana ta baya da yana da yana da tarzu da sai hajiyo ya zuwa kuwa to ai ba sallah ai har ba ta yi ba ai amma in ba abin da aka gani a falutuli sannan a zarguwa kan fazar amma bai yi abin da ya kamata ba dai abin da ya kamata ba ai shiga ta kamala ake so ai in za a je gani da Allah Allah cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku ya adam ku yi kwalliya ku takare in za ku je masallaci ibada Ladi da ku in yace yana so gari ka na tabbata sai ka in ka ɗauko a dakarka ko mu ce ko jaka ko akwatinka sai ka ɗaga kaya kala-kala kana warewa wanne ne zai fi kyau in sa ka duba wannan kai kaya ba wannan zan sa ba sarki da kansa ne bai kirani ko kana ga zaka sa kamfai da jallabiya ba dogon wando ma ka je wurin sarki ka zauna dogare suna ganin shara barka sai Allah da zaka diga al-musalli ya naji rabbahu haka annabi ce bai sallah ya gana da Allah rena Allah kai zaka sa jallajiya ba wanda ba ina nufin babu sallah bane amma mutane su bai da hakan kar ka ji an ce an bada fada to to ina ruwan tun da abin zai yi kan zai koyi Allahu akbar daga shi dai da jallajiya baka kyauta ba baka kyauta ba to bangaren da muke kenan amma mace da aka ce wai ta yi sallah daga ita sai wai sai hijabi kadai niket sai hijabi hawa hawa baiwar Allah ai mace ka ai gaba ɗayan ta yadda ta san wato gaba ɗayan ta al'aura ce bai kamata ba don Allah to me ake so a fitar tsana mace al'aura ko mutuwa sai gawanta sanda aka bambanta suturar gawar mace da gawar namiji kai namiji ta kuke ko da sutura ɗaya kawai aka yi haka rafin na shi yayi amma mace ana son akalla in yadda ake so ne har biyar a rufe a lullube ta da wannan a sake ninke ta da wani a sake saka wani a sake saka wani har biyar ya yi kauri sosai nan ma in an zo ɗaga ta ba a yadda wanda ba muharramin ta bai taɓa jikinta yadda ake saurin tazuman gawa din nan saboda jahilci mutane ba su sani ba in dai ba ka da ba muharram da yarka ba ke haramun ne ka taba ko ta mutu ka taba cikin ta ai ba ce wani abu ne gol ne mai tsada kina cewa ko kana cewa ban san wani irin janda ba ne rubutu tambayar wai sai sallah da hijabi gaya ba wando ba riga ba komai tsabba yanzu ku banta ne kira ta zaka je ta kai kan kul hijabi ta fito buya buya ta zuwa da tsaya gaban babanta don ita ce gaban marasa kunya to kar mu bude goma ko da wata kiyaye Allah kiyaye wannan yana cewa to na kiyawa wannan rubutun assalamu alaikum malam da fatan in sha ruwa lafiya akaramaka Allah ga tambaya ta kamar haka malam wani ne yana azumin sai ya haɗe kaki azumin sai yana nan tambaya mai mana sai ya haɗe kaki ko to sai an yi mar tambaya in an ba da amsa haka a rufe da zai yi wuyu amsa ta zauna sai an tambaye shi kakin a yi daga ina ne yake ya haɗe shi in kakin ya zo makogoro amma bai hauro kan harshe ba kawai sai ya cika shi sai kawai ya koma ba komai ba komai ba ga ina ji ai in ba na manta ba adari an ga wannan matsala ko wa mithluhu al-balgham al-mumkin darbuhu ko wani abu kamar haka majina ko kaki wanda za a iya tofar da shi ya zo har kan doron harshe ba kawai sai sai ka da shi kawai to za ka biya azumi da za ka biya daya amma in bai hauro kan harshe ba ya zo wanda za a iya tofar da shi don ya zo kusa sai ya sake koma ba komai ba wani biya wata yana cewa to malam assalamu alaikum malam barka da dare malam me ne hukuncin mutum ya karbi bashin gwamnati mai interest a ciki haramun haramun eh haramun kawai kaka ba wani nuku-nuku in ka karba dai ka karbi haramun ka ruwa kanka asiri ka zauna da talaucin ka yaji maka ba abin da zai same ka in Allah ya yarda inda talauci yana kashe mutane ai da da yawa sun mutu ai irin dajin da aka rako din nan ba kuma ta ba ai da da yawa babu kai hakuri kawai ka lallaba rayuwanka kar ka biye ka ce sai ka zo Allah ya jarrabe ka ka karba ya ta daura ma masifa kuma bayan bayan wannan da ma'ana abin da yake nufi da interest da ya faɗa ne mai kudin ruwa kenan ba shi da za a baka in ka zo naira wani ka ƙara kaza ko da ke ita gwamnati ka ci ita ta bayar ba kai za ka ba shi ba wai da kanta kake dauka ba ka san ma yalla ake yake dauka ba dai kawai kaji cak an yanke cak an yanke cak an yanke har su dauke kudin su saboda linzamin akalan biyan ka na hakkin ka din yana hannun su ba hannun ba to haramun ne wallahi ba wurin gwamnati ba ba ko a wurin aikin ne wani haka personally ya kawo ko turanen zannuwa ko wani abu ka bayar in biya ɗaya ne ka siya yadda ake siya a kasuwa in za ka yi biya biyu kudin ka daban za a ƙara haramun ne duk ɗaya ne ƙofar emergency da ake ba da dama kaɗai sai a irin aikin hajji babu yadda musulmi suka iya ba za a yi ka je aikin hajji ba sai ka sai an sa kuɗin ta banki ake biya banki kuma dole akwai riba to babu yadda ka iya ba kai sa ka je ka je kai ji ba ba na ba da ba don ka a kai min ta ina yin za a biya dole ta banki ne kuma in ka sa kuɗin ka dole maulana ta ɗarin kuma wuce yake ragon ka za ka yanka da bikinka da wutanka sai ka yanka shi sai a zo a dafa shi a tukunyar da ake dafa har da aladu a dafa tare da ragunka da aladu da jakuna da komi a dafa tare dan tashi ta dafa ya nuna shi ya sai a tsamo ragunka sai a bata shi ya ce tana son romo sai a dan zuba maka hada maulana shi ya na raba shi fata wannan da ya bayar shi ne interesting abin da ya tsaro amma yanzu irin masu kudi masu ajiye kudaden su a bankuna kudi ya ta interest ya taro don kudi suna ya tara wani zai ajiye ma trillion interest din kawai millions ne of naira to wannan bai halatta ya ci su ba abin da aka ce ya karɓe su sai ya dubi wani su gajiyayyu ya bawa in ya ba su ma kuma bai da ladafa amma ya ji akan ya bar wa arna a bankin World Bank kaga duk bankuna na Najeriya mahadarsu matattararsu Central Bank Central Bank a kowace kasa tana da babban bankin kasa su kuma matattararsu World Bank World Bank kuma na Yahudawa ne Naira ɗaya kana sakawa a banki sai sai sun amfana ko za ka mutu to in baka cire wannan interest din ba nasu ne su za su amfana da shi ka cire ka ba wani musulmi dan wanka shi bai sani ba ya ce ya ci na jansa kawai ba ka da ranar komai amma amma fa in ya ma addu'a Allah zai karɓi addu'a da yawa kai wani ya taimake ya ba ni kuɗi bai san kuma kuɗin riba bane ya ba ni sai Allah ya addu'a Allah karfa shi Allah kare shi daga sharri Allah ba shi aljanna wallahi aljanna baka aljanna sai baka aljanna amma ba ta hanyar ladan abin da ka bashi ba kuma in ka gina masallaci zakin ginin masallacin bai da amfanin komai abin da aka ce wani amfana ne lai masjidar bada lamu da baitan bin janna da wannan kudin na ramu ka gina baka da wannan ladan amma wai da ka gina masallaci eh liman ya juya ce wanda ya gina mana masallacin nan a kawo alamun sara kaza a kawo ya hayyu ya kayyumu a kawo la ilaha illa anta subhanaka Allah ya fasa kaza ya fasa kaza sai ya fasa kaza kaga ya fi dai kasan gabar wa su wannan da shi ne amma karka yadda ka karbi ka bayar ko ka karbi ba wai don kawai talauci ya dame ka za a baka wai sai ka zo ka biya ka ƙara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta me ne zunubin wanda ya yi amfani da riba yake gaya muku babban ko ƙaramin zunubi sabai suka ce ya su a fara gaya mana ƙaramin kuna yake wanda ya ba da riba ya ƙara ko da dirhami ɗaya let's say a Najeriya ka naira ɗaya ka ƙara. Annabi yana daidai da wanda ya zira da uwarsa sau saba'in. Annabi ƙaramin kenan ba yake gaya muku babban su ka ja zuna ya ishe mu haka. A bar muku kawai ƙaramin ba ya fi ƙarfin mu. Daga wallahi mu kiyaye. Mu kiyaye kawai. Wannan yadda Assalamu alaikum. wai ya shi a'a yana bauchi da fatan ka sha ba lafiya Allah ka lafiya da cikin fara amin ga tambaya ta kamar haka sallar sallar asham kan da ake yi raka'a goma sallama biyar ne ake yi ko biyu na bi jam'i a wani masallaci sun sai suka yi sallama biyu wassalam cewa su ba ta kai ta fahimci ne ya yi kasan mutane akwai masu kakale masu son nuna sani a cikin al'umma eh akwai hadisi da ya tabbata daga annabi Muhammad hadisin ya ce wata rana annabi ya tashi sallar dare zai ta yi ya yi ta bibbiyu bibbiyu bibbiyu sai ya gama sai ya sallama kawai ɗaya wata rana kuma sai ya rika yin bibbiyu yana sallama bibbiyu yana sallama bibbiyu yana sallama wata rana kuma sallama ɗaya zai yi sai ya shafa yin jirgi kenan ya gaba dama raka sha uku yake a ramadana da ba ramadana ba to kila wancan limamin ya ji wannan ne ko ya karanta wannan sai sai shi gobe ya zo ya yi musu a kanki don ya nuna mutane kila irin wani ya dan tambaye shi ne ai ko ya ji ai kaza akwai irin wannan mutane to mutum ya guji yin abin da zai rikita jahilai kai abin da mutane kowa ya sani ya fi zaman lafiya kuma ai annabin ba wai a jami'in ga mutane ya haka ba kai ma sarki gwaninta shi annabin shi kadai aka ruwaita ya ce haka e ba cikin jama'a ba da zai ka ce kai ma kai tak irin na annabi da ga liman dai ya yi irin yadda aka saba nan yadda limamin mu suke a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame ya yi magana na kare Allah ya taimake mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ka yaje mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah mu gode maka da lafiyar ka kuma ka kara mana mu samu damar sarrafa ta wurin yi maka biyayya barka mu zama Allah sallallahu alaihi wasallam yan kasuwa Allah ya sa albarka a kasuwancin su masu kiwo Allah ya sa albarka ya bunƙasa kiwon su da dukkan masu neman ilimi maza ne ko mata ilimin sana'a ilimi na abin da ya shafi addini Allah ya ba su yawa mai amfani sannan masu fama da jarrabawa makarantu ta shari'a institutions Allah ubangiji ya ba su nasara a jarraboyinsu al'amuran mai damar wani ma gudu yau ba shi ba ne ya ci gaba da jarrabawa dama ya samu space na sati ɗaya ne zai kare ta ya dawo insha Allah kuna fata da shi da makamantansu Allah ya ba su nasara a jarraboyin da suke barka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبد والخاتم لما سبق على الحق والحق والحق والحق المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين بشهر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين